أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخه يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ولجميع الحاضرين أجمعين قال الشيخ أبو إسحاق الألبيري رحمه الله في تائيته في تائيته المشهور المشهورة بتائية الألبيري ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس نعم.
بأمر فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه الطول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا وإن تأمن أعطي- وإن أعطيت فيه وإن أعطيت فيه الطويل باع وقال مم.
الناس إنك قد علمت فلا تأمن سعال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى فقرات ناس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست
وليس بأن وليس بأن يقال وليس بأن يقال لقد رأست أحسن الله إليك أها.
وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست وإذا لم إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وإن ألقاك
وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجري من ثمار العجز جهلا وتصغر في ال- في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن حسبك أهم أحسن الله إليكم أجمعين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنا masu albarka barka mu da wannan safiya ta talata 25 ga watan dulkada bayan hijira da sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina shekara tana 1447 ya yi daidai da sha biyu ga watan mai watan biyar kenan shekarar miladiya 2026 a dun haɗu domin mu ci gaba da karatunmu da muke yi na ta'iyatul ilbiri rahimahullahu ta'ala Ah, idan ba a manta ba ah, mun yi sharhin eh, wannan eh, ta'iyar ko wannan kasidar har izuwa baiti na goma sha bakwai inda yake cewa fawadhibu wa khudh bil bil jiddi minhu fa in atakahu Allah intafata malam rahimahullahu ta'ala yace wa in udita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad alimta فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت yace wa yana udaita fihi tawila bayin idan Allah tabaraka wa ta'ala ko idan aka baka wal mutillah tabaraka wa ta'ala mai bayarwan shine Allah mai tsayi alba'u shine idan mutum ya ware hannayen shi guda biyu daga yatsar shi ta dama zuwa yatsar shi ta hagu shi ake ce ma ba ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in taqarraba ilayya abdi bi dira'in taqat- taqallab- eh, taqarrabtu ilayhi ba'an idan bawana ya kusance ni in ji Allah tabaraka ta'ala ya nemi kusanci na daidai da zira'i ni kuma zan kusance shi ko zan nemi kusancin shi wato kwatankwacin ba wato idan aka ware hannu to ba'i shine wannan shine wato abubuwa ne na gwaji wanda suke tun a da amma abin da yake nufi wato idan aka baka zurfin ilimi mu kamar muna cewa idan kafanka ta kafu a cikin ilimi ka samu zurfin wato wato ilimi waƙalar nasu in naka ga da alimta har ya kai mutane suna cewa kai wana fa ya karantu mai karatu ne wane na da ilimi ya ce fala ta aman su an Allah ya anhu bi taubihin ya ce kada ka taba aminta cewa Allah ta barkatala zai tambaye ka fa bi taubih ba zai tambaye ka cikin lallabawa ba cikin wato wato cikin jan kunni zai tambaye ka alimta ka yi ilimi fahal amilta ka yi aiki da iliminka wannan kowa a cikinmu dole ya ji allah tabarakatala zai tambaye shi wannan tambayar kuma shi ilimi da kake yi ma ya zama hujja ne gare ka ko hujja a kanka hujja gare ka ya zama ya yi sanadiyan samun rahamar ubangiji gare ka kuma ya zama sanadiyan samun aljanna gare ka ko kuma mutum ilimin ya zama hujja a kansa a ta sigiyansa a yi wuta da shi kun sani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan adam ba zai gushi ba a gaban allah ran tashi alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin abin da za a tambaye shi iliminsa me ya yi da shi da Allah ya baka ilimi mai kai da iliminka kuma kada ku manta wanda za a fara sa su a wuta kamar ya tabbata hadisi ingantacce mutane guda uku ne na farkonsu shine malami wanda ya yi karatu don a ce shi mai karatu ne ko wanda ya haddace ƙur'ani shi burin shi a ce shi hafizi ne alaramma ne gwani ne wani hadisin kamar da ya zo na manta sunan rawin gaskiya yanzu nan kuma na manta ya shigo madina sai je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum an taru a sasanne shi ana karatu da ya gama ba da karatu a yana cikin ba da karatu sai ya tambaya wancan waye sai aka ce mishi wancan abu huraira kenan sai je ya same shi sai ke cewa don Allah ina son in tambaye ka wani hadisi wanda ka ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kai sai shi Abu Hurairah ya ce hakika zan baka labarin wani hadisi da na ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shamaki ba wani ne ya ban labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ne na ji da kunni na a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga ni sai shi sai abu hurera ya suma can bayan wani lokaci ya farfado sai ya sake cewa zan baka labarin hadisin da na ji shi daga ni sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sake suma sai da ya suma so uku a na hudu Allah tabaraka taala ya sa bai suma ba sai yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ni sai shi yana cewa awwalu man tusa'aru bihi ko bihim nar jahannam wato farko farkon wa'inda za a kunna wuta da su ko kuma a kunna take za a rura wutan a ƙara hura ta a hura zafinta da su su ne za su fara ƙonuwa da wutan jahannama mutane guda uku ne da farkon su shine malami da yi karatu ko hafizi da ya haddace ƙur'ani don a ce mishi malami ko don a ce mishi hafizi na biyu mai dukiya da ya shayar don a ce yana da kyauta na uku mai lafiya mai ƙarfi wanda ya ta aiki don a ce wane sadauki ne wane yana da ƙwazo wane yana da ƙarfi ba a yi don Allah ba nas'ala tabaraka ta'ala as-sidq wal ikhlas ilimi dalilin da yasa ake yin shi dama don ai aiki ne din kai a farkon al'amari kafin komi ka ɗaukake jahilci daga kanka kuma ka ɗaukewa ko kuma ka amfani al'ummar Muhammadu alaihi salatu wassalam kamar yadda wannan malami ke cewa malamin malaman yana cewa da ta sudan arba'atan qablabti da ta'allumin da kayf tafuza bil huda awwalu hal khuruj min dalali wa thani nafu khalqi dil jalali والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم ما لن شي فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستها فراس العلم واتو غبا غبا علمي تقوى الله شين سورة الله الرأس في كل شيء واتو أعلاه in aka ce ra'as a komi wato maɗaukaki mafi mafi ƙololuwansa kenan ƙarshen tsayinsa to wato asalin wato eh, amfanin ilimi da kuma uh, duk wani a matsayi da mutum zai samu a cikin ilimi shine tsoron Allah idan ilimi bai haifar mutum da tsoron Allah ba to hakika ya yi asara ba wai manufa a ilimi walaysa bi an yuqal laqad ra'asta ba manufa ne a ilimi a ce wane ai yayi jagaba wane ai yayi yayi fice wane ya zama dakta ko ya zama profesa ko ya zama alarama ko ya zama gwani ba wallahi ba shine ake neman ilimi domin shi ba ana neman ilimi ne saboda a ji tsoron Allah ko kuma shine ma tsoron Allah duk wanda yake da ilimi amma ba shi da tsoron Allah hakika ba shi da ilimi shi yasa ma zaka ji Allah tabaraka ta'ala Qur'ani yana siffanta masu saban shi da jahilci inna wato wato alladina ya'maluna su abi jahalati tunda ya san Allah da ya san waye Allah tabaraka ta'ala wato ba zai saba mishi ba kuma gurgudan sanin ka ga Allah tabaraka ta'ala sai ka ga gurgudan tsoron shi da zaka yi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa man kana billahi a'lam man kana billahi araf kana lahu akhwaf duk wanda ya fi ka sanin Allah zaka ga ya fi ka tsoron Allah al-imam Ahmad ibn Hanbal aka ce mishi mun ga kana girma ma'ruful karhi kana girma shi girma wanda baka cika ba kowa irin wannan girman ba sai ce ma'ruf yana da wani ilimi ne wanda ba kowa ke da shi ba shine tsoron Allah dole ilimin ka haifi maka da tsoron Allah kuma shi ne rufin asirinka shi ne tufafinka kamar yadda wani ke cewa idan mar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya fa khairu libasu al-mar'i ta'atu rabbih fa khairu libasi al-mar'i ta'atu rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asiya idan mar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa idan mutum bai sanya tufafin tsoron Allah ba takallaba uriyanan walau kana kasiya ko in kana kasiyan zai juya yana tsirara ne ko da ko ya sa tufafi a zahiri amma al'amarin hakikanin al'amari yana tsirara ne fa khairu libasul mar'i ta'atu rabbih mafi alkhairin tufafin mutum da zai sanya shi shine zama mai tsoron Allah mai da ga ubangijinsa walau khaira fi man kana lillahi asiyan babu alkhairi ga wanda yake saba wa Allah mana ya ci gaba da cewa wa afdalu thawbika al-ihsan lakin nara thawb al-isa'ati qad labista yace wa afdalu thawbika al-ihsan mafi alkhairin tufafi da zaka sa shine tsoron Allah ko kuma ka kai kololuwa wurin tsoron Allah kamar da kuka sani maratibu din guda uku ne akwai al-islam wanda shine malaman aqida suke ce mishi wannan asulul iman sai kuma al'iman wanda malama gida suke ce mishi al'iman alwajib sai al'ihsan wanda shine ƙololuwa gaba daya wanda malama gida suke ce mishi al'iman mustahab to mafi alkhairin wato tufafi da za ka sa shi ne kai ƙololuwa wurin bautan Allah ta baraka ta'ala da kyautata bautar an ta abu da Allah ka annaka tarahu kenan ko wai lam takun tarahu fa innahu yarak sannan kuma ka sani cewa addinin mu gaba daya wato yana kira zuwa ga kyautatawa da inganta abu Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji tabaraka ta'ala yana so a wurin bawansa idan amila amalan an yutqinahu aw tara an yuhsinahu Allah tabaraka ta'ala yana so ga bawansa idan zai aikata kowane aiki ne wato ya inganta wannan aikin ya yi cikin kyautatawa sai ce amma abin bakin ciki na rathobal isa a tikar labista amma kai kullum wato tufafin saba wa Allah da tufafin taurin kai wa Allah tabaraka wa ta'ala kake sanyawa sai malam yace idan malam fitka lima alimu khairan wa khairu minhu allau ka jahilta idan har a kullum kana neman ilimi amma ilimin kuma bai gadar maka da alkhairi ba bai amfanar da kai komi ba to mafi a'ala da ka zama fa khairu minhu allau ka jahilta mafi a'ala da ka zama jahili domin kana yawaita wa kanka hujjan Allah ne tabaraka ta'ala a kanka idan za a ce mutum yana da ilimi amma ilimin bai gyatta halin shi ba bai gyatta ɗabi'unsa ba bai tsarkake maganganunsa ko lafuzansa ba to mafi ala ko mafi alkhairi ya zama wato jahili ya fi mishi alkhairi kaga in ya zama jahili dama babu hujjan Allah a kansa abin da nake ba hujjan Allah a kansa kaga hujjojin za su yawa ga hujjar Allah tabaraka ta'ala akan jahilci din Allah tabaraka ta'ala ya kuma zanni ya kuma bayan manzanni ya gadar mishi da malamai wanda su ne magada annabawa suna karantar da mutane a ko'ina amma haka ya zama jahilci kaga wannan ba uzuri bane shi ma Allah tabaraka ta'ala zai kama shi akan haka to kuma abu na gaba bayan jahilcin kuma ya ƙara wa kanshi hujjoji na Allah tabaraka ta'ala akan sa sabid da bai yi aiki da ilimin ba za ka gan shi yana da ilimi amma idan ka zo ka tantance rayuwansa ba za ka gane bambancin tsakanin shi da jahili wanda bai san komai ba idan an zo ana magana babu shiryar musulunci tare da shi babu shiryar annabi sallallahu alaihi tare da shi a cikin tattaunawa idan an zo ana mu'amala sai ka gan shi sifir zero ne gaba ɗaya a wurin mu'amala hakanan ibada ko a ina sai ka gan shi kwata-kwata ba shi da alaƙa da addini ba shi da alaƙa da musulunci kwata-kwata to wannan ai gare ya zama jahili ya fi mishi sauƙi da ya tattara wato hujjojin Allah ta warga tala a kansa malam ya ce wa in alƙaka fahmuka fi mahawin falaitaka sun malaitaka ma fahimta idan iliminka zai jefa ka wato cikin kwazazzabai mahawin jam'in mahawa mahawa shine kwazazzabo wato tsakanin dutse da dutse wannan ranin mu a hausa muna ce mishi kwazazzabo to idan iliminka ko fahimtarka za ta jefa ka cikin kwazazzabai to wato dama dai a ce dama dai a ce baka fahimta ba dama dai a ce baka zama mai ilimi ba don wajibi ne a kai aiki da iliminka kamar yadda al-khatib al-baghdadi yana da wani littafi dan garami bai wuce girman alfiyan da muke haddacewa ba sunan shi iktida'ul ilm al-amal iktida'ul ilm al-amal wato shi fa ilimin nan ya hukunta inda kana da shi kawai kai aiki kamar yadda aka rawaito al-imam ahmad rahimahullah ta'ala ya kasance duk hadisin da zai rubuta a cikin musnad sai ya yi kokari ya yi aiki da wannan hadisin don kada wato hadisin ya zama hujja a kansa saboda haka su kullum in sun ƙara ilimi ya za a yi ne su ƙara aiki kamar yadda wannan yake cewa أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن wanda suka kasance suna karanta da mu alƙur'ani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba mu labari kanu idan ta'allamu ashara ayatin sun kasance idan sun karanci ayoyi goma lam yujawizuha ba sa tsallake wa'annan ayoyi goma su zo su tafi zuwa ga ayoyin da suke gabansu hatta ya ta'allamu ma fiha min al-ilm wal amal sai sun karanci abin da ke cikin wannan ayoyin na ilimi wato wato ilimin da ke kunshi a cikin wannan ayoyin tafsirin ayoyin a ilimance wal amal kuma sai sun koyi wato aikin da ke cikin wa'innan ayoyin wato wani irin aiki ne za a koya a cikin wa'innan ayoyin sai sun koya wurin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fata'allamna al-ilma wal amala jami'an yace sai muka koyi ilimi a wurin malaman mu tare da aiki gaba ɗaya to idan zai kasance magananka babu tsarki irin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama maganganunka sun cika zafi da suka da aibantawa ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallama ba idan ɗabi'unka akwai kaushi ba irin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah tabaraka ta'ala yana yaban annabin shi yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalidha alqalbi lan faddu min hawlik annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar yadda Anas ibn Malik yake cewa kana ahsanan nas khuluqan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya fi kowa kyawun hali da ɗabi'a yace nayi wato mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallama na yi mishi hidima shekara goma bai taba yi mun tsawa ya daka mun tsawa ko ya zage ni ba bai taba duka na ba bai taba idan na yi abu ya mun tsawa ya ce me yasa kai abu kaza ko in ki yin abu ya mun tsawa ya ce me yasa ba kai kaza ba annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba mu ba ya ce ban taba ganin mutum mai ɗabi'a irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wata rana ma ya aike ni ya ce ya anas zo in aike ka ya ce anas ya ce wallahi la adhab ya ce wallahi ba zan ji ba shi anas din ya ce wa fi kalbi ana adhab ya ce a cikin zuciyata fa ina son in ji amma na ce mishi wallahi ba zan ji ba kuma da gaba na zo na karbi sakon na je ya ce da na je na yi katali da yara suna ta wasa ni ma na shige su kai muna cikin wasa sai na ji an kama kunnuwa na kunnuwa na ta baya ana cewa ya anas ka tafi inda na aike ka mana ya anas ka tafi inda na aike ka mana wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam mai haƙuri mai ɗabi'u mai kyau in an cutar da shi ma baya ramawa shi in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi an saba wa Allah to ya ɗabi'arka take ya mu'amalarka da mutane ya mu'amalarka da iyalanka da matarka da 'ya'yanka ya mu'amalarka da sauran mutane ya mu'amalarka da maƙotanka ya lafuzanka ya mu'amalarka da ɗalibanka yaya wato abubuwan da kake karantawa na shirya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya mutum ne mai kyauta ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan shin kai mai kyauta ne ko maruwaci kudaka ce haka gashi nan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama da ibadarsa alaihi salatu wasalam muna karantawa annabi alaihi salatu wasalam ya kasance mai ibada ya kasance idan ya tsaya yana sallah a cikin dare hatta ta tafattara kadama aisha ta ce sai kafafun shi sun yi kumbura sun tsatsage ta ce ya rasulallah ya kake wahalar da kanka wakar gofira laka mata gadon min zambi kuma ta akhar an gafarta ma abin da ya gabata cikin zunuban kai abin na babba kai ba an gafarta maka ya kake wahalar da kanka ya ce mata afala akun abdan shakuran ya ce ba zan zama bawa mai godiya ba to kai duka ya kake wato do'in na nusus ɗin kana karantawa duk ka san su duka ka san su ba wani abu da ya shige maka duhu a cikin wa'in nasoshin duk ka sani to kai ya kake yi shin ilimin ya ƙara alkhairi a cikin rayuwanka ko ku bai ƙara ba shi yasa ya ce idan malamin firka ilma khairun fa khairun min Allah waje hilta idan dai a ce kullun kana karatu amma alkhairin ka bai ƙaru ba kullun sai sharri kullun sai mummunar mu'amala kullun sai al'amuran da ba su kamata ba kullun kake shiga ice to mafi alkhairi ka zama jahili ya bi maka alkhairi haka nan wa in alqaka fahmuka fi mahawin idan dai fahimtanka za ta za ta jefa ka cikin kwazazzabai to fa laitaka thumma laitaka ma fahimta yace da ma dai a ce wallahi da baka fahimta ba da ya fi maka sauki مداكة أنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خير
وبارك الله فيكم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم أجمعين